ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى 16 ga watan safar 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ga watan bakwai shekara 2026 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hiqbatun min at-tarikh wallafar الشيخ عثمان ابن محمد الخميس عليه رحمة الله ينقوى إذن بأمن تابا منا تكين فسلين هدو خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خليفة babban sahabi abul hasanaini ko abu sibtaini aliyu dan abi talib Allah kara masa yarda malam ya mana bayani game da sunan sayyidina ali da nasabarsa matayen sayyidina ali Allah kara masa yarda waɗanda ya aura lokacin rayuwarsa ‘ya'yayensa maza sannan sai muka shiga bayani game da falalar sayyidina ali to bayanin falalar ta ce mala ya ce za mu iya raba falalar sayyidina ali gida uku akwai falalarsa shi shi kadai da take banta da shi radiyallahu ta'ala anhu akwai falalarsa tare da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a ali baitin nabi kenan sannan akwai falalarsa tare da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to darasin mu na ƙarshe idan ba ku manta ba mun tsaya ne a gaba ta farko shine mun karanta falalar sayyidina ali wacce take da alaka da shi shi kadai karan kansa a takaice iya wacce malam ya kawo mana yau kuma za mu shiga faniyan na biyu ma'alil baiti za mu ji falalar sayyidina ali dan abi talib allah kara masa yarda tare da alul baiti iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali kun ga shi tudu uku yake ci malai ce daga cikin waɗannan falaloli da sayyidina ali yake da su an zaid bin arqam radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga sahabi zaid dan arqam Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yace khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bighadirin yud'a khumman annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya mana khutuba a wani tafki shine ghadir wani tafki ko gulbi yud'a khumman shi tafkin ko gulbin sunan da ake kiransa da shi shine khum ghadiru khum haka ake kiransa baina makkata wal madina tafki ne ko gulbi ne da ke tsakanin garin makka da madina idan ka baro garin makka kafin ka ƙarasa garin madina a nan wannan tafki faƙala daga cikin abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa na wannan hudu ba ta saba kandamiya ayyuhan nas ya ku mutane inni tarikun fi kuma thakalaini hakika ni ina bar muku wasu abubuwa masu nauyi guda biyu ahaduhuma akbaru min al-akhar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ya fi ɗayan girma ɗaya ya fi girma sama da ɗaya fazakara kitaballahi wa habba alaihi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare sai ya fara ambatan littafin Allah shine na farkon kuma shine mafi girma sai ya ambaci littafin Allah wa habba alaihi ya kwadaitar ya zabarar game da littafin Allah sun maƙala sannan sai annabi tsira da aminci sai ara tabbata a gare shi ya ambaci na biyun ya ce wa ahlu baiti da iyalan gidana uzakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da sha'anin iyalan gidana uzakkiru baiti ina tunatar da ku Allah ku lura da iyalan da sha'anin iyalan gidana ƙila li zaid ibn arqam sai aka ce da zaidu dan arqam Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda rawin hadisin kenan sai aka ce da shi wa man ahlu baitihi to suwa iyalan gidansa da annabi ya ce ina tunatar da ku kun lura da iyalan gidana sai aka tambaye shi to suwaye iyalan gidansa a matsayinsa na wanda ya zo na da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rawaitin ruwayar sai ya bayyana suwaye iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ƙala ya ce alladhina hurimu sadaqata in kana so ka san suwaye iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda aka haramta musu sadaka an haramta musu su ci sadaka wa sai ce alu aliyin su ne alu aliyin iyalan gidan sayyidina ali dan abi talib wa alu ja'farin da iyalan gidan Ja'far dan Abi Talib da iyalan gidan Aqil shi ma Ibn Abi Talib dukkanin waɗannan guda ukun ƴaƴan Abu Talib ne Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda gaba ɗaya su su ukun sai wa alu Abbasin sai iyalan gidan Abbas Ibn Abdul Muttalib kun ga si Abdullahi dan Abbas kenan sa Al-Fadl dan Abbas da sauransu qila li Zaidin sai aka ce da Zaid dan Arqam dai har yanzu a kullu ha'ula'i min ahli baitihi yanzu dukkanin waɗannan suna cikin iyalan gidansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙala na'am sai zaidu ya ce na'am e duk iyalan gidan manzan Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakuwa wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi a cikin kitabu fada'ili sahaba babu ma ja a fi fadli aliyin hadisi mai lamba ta 2408 yan kuwa wannan ruwaya tana ɗaya daga cikin ruwayoyin da ta zo don ta nuna mana girma da falala da ƙima ta iyalan gidan manzo sallam a jimlace gaba ɗaya wannan hadisi zaidu ɗan arkam shi ya rawaito shi kamar yadda na faɗa a darasinmu na ƙarshe na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huɗu ba a wannan guri da ake ce masa ghadiru khum wanda dalilin wannan hudubar kace nake kace nace da maganganu da gutsurutso ma da suka yawa akan sayyidina ali dan abi talib da wasu sahabbai suke yi na ba ku labari cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura sayyidina ali dan abi talib tare da wasu sahabbai zuwa yaman suka je suka taho daga nima da wani abu na dukiya to sai yadda ali sai ya hana su su yi tasarrufi da wannan abin da suka to da shi yarda suke so sai wani abin bai musu daɗi ba sai wani abin ya musu zafi sai suke tattaunawa suke faɗan maganganu irin na mai jin haushi game da wanda ya bashi haushi akan sayar da ɗan abi talib ina fata an fahimta to a lokacin sun zo aikin sun zo garin makka ne ya dace da lokacin aikin hajji Allahu alaihi wasallam ga abin da ake faɗa akan sayyidina ali dan abi talib saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce musu komai a lokacin ba sai da aka gama aikin hajji tsab an kammala sun fito ma sun bar garin makka sun nufi garin madina har sun yada zango a wannan guri da ake ce masa ghadiru khum sai annabi ya tashi sai ya musu wannan wasiyar sai ya musu wannan nasiyar sai ya musu wannan khutba me yasa annabi faɗa haka dan yana musu darajar sayyidina ali dan yana musu kima da martaba ta sayyidina ali don ya zare musu wannan hikidi da suke tattare da shi game da wannan mutum mai girma shine sayyidina ali ina fata fahimta yan uwa to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu wannan hudu yace ya ko mutane hakika ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina ban muku wasu abubuwa masu nauyi idan kun rike su masu nauyi a zuciyarku masu nauyi a wajen Allah madaukakin sarki akan ku wajen kula da su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya faɗa abubuwa guda biyu sai ya fara da littafin Allah shine ya kwadaitar yayi musu bayani mai zurfi akan alqur'ani sannan sai da annabi ya gama bayani akan alqur'ani sai ya ce musu wa ahlu baiti sannan kuma da iyalan gidana su ma ne muku wasici da ku rike su ku mutunta su daga cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake da shi na haƙƙi a kaina a kanka a kan dukkan wani musulmi da ya yi imani da shi shine mutunta da girmama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ce qul ma as'alukum la as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata fil qurba Allah subhanahu wataala ce ka ce musu ya rasulullah la as'alukum alaihi min ajrin bana neman bana tambayar ku wani lada game da isan muku da saƙon Allah maɗaukakin sarki da ne game da kawo muku alƙur'ani da shari'a da ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya neman naira ɗaya baya neman kwabo daga wajen ɗaya daga cikinmu amma mai annabi yake bukata illal mawaddata fil qurba sai soyayya a cikin masoya sallallahu alaihi wasallam soyayya makusanta manzon Allah ahlul baiti kenan ina fata an fahimta saboda ka girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa yana ɗaya daga cikin haƙƙin da annabi yake da shi a kanmu dole ne ka mutunta su dole ka girmama su dole ka ji kana son su a cikin zuciyarka tunda masoyan manzan Allah ne annabi yana son su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai dan me ba za ka so su ba to dole ne ka ji kana son su suna da wannan haƙƙi a wajenka to annabi sai dai maimaita kusan sau uku yace udhakkirukumullah ina tunatar da ku Allah fi ahli baiti game da iyalan gidana ku kula da su ku tsare musu mutuncinsu kada a zage su kada a ci mutuncinsu kada a aibata su kada a maida su karan bara kada a maida su wata kibiyar jifa da za a ranka zagin wasu mutane da su kamar yadda arrafi ba shi suke yi to daga nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar magana bayan sauran maganganun da ya faɗa waccan magana da na gaya muku wanda ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda din da kasance masoyinsa ne yana ina son sa wanda din da kasance yana so na to fa aliyun maulahu sayyidina ali ma masoyinsa ne so sayyidina ali to wannan magana ma a can ya faɗe ta ina ba ta an fahimta ba iya nan kaɗai ya faɗa ba ya faɗi waccan magana na gaya muku duk munasabar daman ya yi ta ne dan ya faɗa abin da ya kamata ya faɗa game da sayyidina ali dan ya cire abin da ke cikin zuciyar waɗancan sahabbai na haushi da suke ji na sayyidina Ali Abi Talib Allah ya kara masa yarda to shine sai aka tambayi Zaid dan Arqam aka ce masa to waɗannan iyalan gidan Annabi da ya ta memetawa ku kiyaye Allah ku kiyaye ku ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana wai suwa iyalan gidan nan nasa to shine sai ya fasara sai ya ce allazina hurimus sadaqa so ne waɗanda aka haramta musu sadaka ma'ana wannan kin nuna maka cewa ashe iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cin me ba sa cin sadaka duk wanda yake amsa sunan sharifi duk wanda ke alawi ko fatimi kamar yadda suke faɗa a ce wannan alawi ne ma'ana yana da dangantaka da gidan sayyidina ali ko fatimi yana da dangantaka da gidan na fatima Allah ya kara musu yarda to wannan baya cin sadaka saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shafa da illar yace inna ma hiya min awsakhin nas ita sadaka na daga cikin dattin mutane ma'ana sadaka idan ka ɗauka ka bada ita ka bada sadaka to datti na zunubi da ka ɗaukawa kanka to shi Allah maɗaukakin sarki yake tafiyan maka da su sakamakon sadakar da ka bayar ina fata an gane to su kuma iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata shi sa aka kira su sharifai ai me sharifi ai mai girma babba shine sharifi to su ba sa cin sadaka saboda mai dattin mutane ne shi sa ka'ida duk wanda ya dangantu zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka ka'ida kenan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga ali Allah ƙara masa yarda ya tsinci dabino dabino suna tafiya sai ya tsinci dabino sai ya ɗauka sai ya sa a baki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa hannu ya buɗe bakin sai ya ciro dabinon ya yar ya ce ka sani ko na sadaka ne mu ba cin sadaka na fata mun fahimta kaga aramin yaro ne bai san abin da yake ba amma aka hana shi ci saboda iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cin sadaka to sai ya fito ma da abin fili sai ya ce su ne alu aliyin iyalan gidan sayyidina ali suna cikin alul baiti sai alu ja'farin iyalan gidan ja'far shi ja'far yayin sayyidina ali ne Allah ya kara musu yarda gaba daya suna cikin alul baiti alu aqilin iyalan gidan aqilu shi ma aqil dan uwansu ne yayin su ne shi ma duk ƴaƴan abu talib ne sai alu abbasin yalan gidan abbas ibn abdulmuttalib Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu da duk waɗannan iyalan gidan manzan iyalan gidan manzan Allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to daga lokacin da kace alul baiti alul baiti duk waɗannan sun shiga ciki amma kamar yadda na faɗa wancan yanzu wa kake ji daga cikin su a matsayin ana ambatan ba ma wai ƴaƴan gidansu ba su kansu idan ana lissafin alul baiti kana ji ana sa su a ciki yanzu kana ji ana ambatan Ja'far a alul baiti kana ji ana ambatar aqil kana ji ana ambatar shi kansa al-abbas din bare ɗansa abdullahi dan abbas duk ba sa sa su a ciki ba sa sa su a ciki kai waɗanda suka ga dama suka yi selecting suka zaɓa a matsayin alilbaiti suna alilbaiti a wajensu ita ce kawai sayid na ali alhassan alhussein fatima sai tsatsan sayid na husaini su kaɗai ne alilbaiti a wajen rafi ba shi sa da allah karba da lissafin rafi ba a matsayin alilbaiti ka zo ka riƙe lissafin musulunci idan ka ce ma alilbaiti ga wanda ake nufi da shi yawwa su ne waɗannan waɗanda aka lissafa wannan kuma ita ce magana mafi inganci ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah cikin littafin sa al-isaba fi tamyiz as-sahaba haka nan ya kawo a cikin littafin sa ma nukhbatul fikhar wajen tantance nukhbatul fikhar din wajen tantance su wai alul bait ya kawo maganganu da yawa wasu daga cikin malamai ma suka ce ai duk musulmi ma alul bait ne kaga wannan magana ce mardudiya ba daidai bace wasu suka ce waɗanda suke haka dai amma dai wannan maganar ita ce maganar da malamai suka fi rajjaha suka fi rinjaya kanta tafi inganci haka ce albaita su ne waɗanda insha Allah ta'ala sai matayen manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ko su suke fara shiga ciki shi sa wani lokaci ma ana zance albaita ba ka jama'a so da dama su yan ciki ne ai yanzu kai da ake shakka kasancewa kaɗan ciki ne ko ba ɗan ciki ba kai ne ake cewa kana ciki ba ka ciki amma saboda Allah ka taba ji ana lissafin iyalan gidan mutum kuma a cire matarsa da Allah wani irin shirme ne kenan sai iyalan gidan wani kuma sai a cire matarsa a ce amma banda matarsa ba iyalansa ba ce a'a to duk wanda zo duk wanda zo ta ina yazo kenan ba ta hanyar mata yazo ba eh to kaga wannan shine shashanci da wawanci irin na masu addinin rafida malai ce wa minha daga cikin falalar sayyidina ali da take tare da alul baiti an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga oran muminai na na'isha Allah ƙara mata yarda ƙalat ta ce kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fito ghadatan wata safiya wa alaihi mirtun murhalun yana sanye da wani mayafi almirt shine alkisa murhalun ai zu a'lam wanda yake da zane-zane a jikinsa annabi ya sa wani mayafi mai zane-zane a cikinsa sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce mayafi ne da aka yi shi daga fata ko wani abu makamancin haka min su fa adkhala aliyan wa fatimata wal hasan wal husayn radiyallahu ta'ala anhum sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigar da sayyidina ali cikin mayafin ma'ana ya buɗe mayafin sai shigo da sayyidina ali sai shigo da na fatima sai shigo da alhassan ya shigo da alhussaini sai ya rufe tsira da abinci tsara tabbata a gare shi sun makala sai annabi ce inna ma yuridu allahu li yuzhiba an kumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathiran sai Allah sai annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ce inna ma sai iktibasi iktibasi da wannan ayar yace inna ma kadai sani cewa yuridu Allah madaukakin sarki yana nufi ne ya tafiya muku da datti da kazanta lafazin arrijisa kamar yadda malaman tafsiri suka fassara kamar yadda al-mufassir ibn kathir alaihi rahmatullah ya kawo maganganun malamai wasu suka ce abin da ake nufi da arrijisa shine zunubi wasu suka ce shine shakka wasu malaman suka ce shine duk wata kazanta ta aiki mara kyau duk Allah ya so ya tafiyan muku da ita kusuwa ko iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ahalal baiti iyalan gida wa yutahhirakum tathiran sannan kuma Allah madaukakin sarki ya so ne ya tsarkake ku tsarkakewa ya ku waɗannan iyalai masu matukar falala wannan hadisi yan uwa imam muslim shi ma ya fitar da shi cikin kitabu fadailis sahaba babu fadaili ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2424 dan uwa wannan hadisi na ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan hujjoji na addini su ne alul baiti na ba ta fahimta to matsalar da suka samu anan shine idan suka ce iya waɗannan su ne alul baiti kaga fa duk wanda ba su ba zai shiga ba an fahimta duk wanda ba su ba ba zai shiga ba saboda kaga nan wajen iya alhassan da alhusaini fatima da ali Allah kara masa da su kaɗai ne a cikin wannan mayafin shine suke ce masa hadisul kisa hadisin mayafi wa mai mayafi shine mayafin da manzon Allah ya mai ya lullube su ya lullube su a wata ruwayar ta zo cewa ɗaya daga cikin matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ummu salama Allah ya kara mata yarda ta ce ya rasulullahi ni ma zan shiga sai annabi ya ce a'a la bal anti alkhairi ba za ki shiga ba saboda ke kina kan wani alkhairin na daban me yasa annabi yana ta shiga saboda akwai sayyidina ali sayyidina ali muharramanta ne ba muharramanta bane ya kamata a shiga mayafi ɗaya ga matar manzon Allah ga sayyidina ali wannan ya dace sai malamai suka ce shi sa annabi hana ta shiga ba wai dan bata cikin ahlul baitin bane dan suna kawo wannan rawaya cewa ai annabi ya hana ɗaya daga cikin matan ya waɗannan su ne ahlul baiti to kaga wannan zai nuna maka tsantsar toshewar basira na masu addinin shi'a saboda abubuwa kamar haka abu na farko shine a annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe waɗannan ne don su ma kasancewa iyalan gidansa ne ba iya matansa ne kada iyalan gidansa ba don su ba a gidansa ne ba ina ba ta fahimta da sayyidina ali da fatima da alhassan da husaini suna wani gidan daban gidansu na aure to yanzu annabi ne da matansa a gidansa to sai ne ya ce ai annabi ne da matansa kadai iyalan gidan annabi a'a sai annabi nuna su ma waɗannan ai suna cikin iyalan gidana su ma waɗannan iyalan gidana ne abu na biyu da zai nuna maka cewa su waɗannan shigo da su aka yi in ka duba siyaƙin ayar da Allah da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya karanta za ka ga dukkaninta da gabanta da bayanta tana bayani ne game da wa matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kafaɗin Allah maɗaukakin ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasulahu haka ne ko shine farkon ayar kuwa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah 'ada lil musinati minkunna ajran 'azima ya nisa annabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinati yudha'af lahal 'adhabu dhifain wa kana dhalika 'ala Allah yasira ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد دو أكي مغانا نوي ما تن النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأطيعنا الله ورسوله سأل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم سيتكم به واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا Allah kawo innal muslimina wal muslimati wal mu'minin zuwa ƙarshe kaga gaban wannan ayar da bayanta duk akan so ake magana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wani irin adali ne kai ana magana akan su gaba da baya iya wannan ayar kawai sai ka dauke ta sai ka zare ta sai ka bar musu sauran kace wannan ayar ta zo ita kadai su ba sa cikin ta wani irin adalci kake da shi ina fata fahimta yawa saboda haka in aka ce ma in aka ce iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke fara shiga ciki sune matayensa ya nisa'uhu wa auladuhu da su ake fara ambata ƴaƴa matayensa da ƴaƴayensa sannan sai duk wanda ke samu dace thalithan sai falala ta uku da sayyidina Ali ke da ita al-fadailul amma ita ce falala ta gaba daya da shi da sauran sahabbai din sun shiga ciki fa min ha daga ciki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce uskun hira nutsu ya kai dutsen hira dutsen hira shine wannan dutse da annabi yake shiga karkashin kogonsa lokacin da yake a halwa yake zuwa yayi ibada tun kafin a aiko shi ibada ba ta hanyar sallah ko azumi ba a'a ta hanyar at-tafarku at-tafakkur fi khalqi as-samawati wal ard wa ma ashbaha dhalik eh tun a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan shiga cikin kogo wasu darare ko wasu kwanaki ya karɓi guzuri a wajen matarsa na Khadija Allah ya ƙara mata yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin bai zama annabi ba balle ya zama to manzo saboda haka ba sallah ba karatun alqur'ani yake ba amma tafakkur yake yi wajen halittun Allah madaukakin sarki da girman Allah madaukakin sarki tun a lokacin kamar Allah kuma ya masa wahayi to wannan kogan yana ƙarƙashin dutsen wannan kogan yana ƙarƙashin dutsen hira ɗin to wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi da shi da sabon da zamu ambata sun hau kan saman shi dutsen da kogan ke ciki sai girgidi sai girgiza ai mun karanta irin wannan a wani dutse ne shi ma ina ji a baya kada kuma ta mun karanta irin wannan Uhud ba eh a Uhud annabi ya hau Uhud dutse ya girgiza saboda haka sai dutsen ya dan motsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce uskun hira nutsu ya kai hira ka san wanda yake kanka kuwa fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahidun kadai waɗanda suke kanka annabi ne da siddiqi da kuma shahidi annabi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siddiqi shine wa al'anu shahidi kuma shine wa sauran gaba ɗayansu bari ku ji wanda suke kan dutsen sai ce wa kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa abu bakrin wa umar wa uthman wa aliyun wa talha wa zubair wa sa'adu radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suke kan dutsen a lokacin akwai sayyidina abubakar bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ali sayyidina talha sayyidina zubair sayyidina sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara musu yarda gaba daya waɗannan su ne akan dutsen gaba ɗaya to annabi ya ce wanda yake kanka ya kai hira annabi ne kaga shi kenan ko siddiqi sayyidina abubakar kenan ko shahidi dukkanin su kenan sayyidina umar Allah ya kara masa yarda kowa ya san yadda aka sheshe ai ko kowa ya san yadda aka sheshe mun karanta a bayana sallah aka zo aka sheshe yayin shahada sayyidina usman shi ma shi muka gama kissar yadda aka sheshe shi ma yana karanta alqur'ani aka hauro aka masa ta'addanci shi ma kun ga yadda ya shahada ibn abi talib za mu zo mu je yadda aka yi shi nan gaba kaɗan shi ma dai irin wannan kisar da aka yi musu haka aka yi masa kisan gilla ya fito a masallaci aka je aka datsa kansa abdurrahman ibn al-muljib wani mutum da ake ce masa ibn al-muljib shi ya kashe sayyidina ali to sai wa kenan sai talha da zubair da talha da zubair su kuma an kashe su ne an kashe su ne a ma'arakatu jamal ma'arakatu jamal shine wannan fitina da ta faru tsakanin rundunar na Aisha tare da Talha da Zubair da kuma rundunar Sayyidina Ali to a wannan yakin aka shi dukkanin su kuma sun fito za su bar yakin nema sun bar yakin saboda sun yi nadamar shiga yaki da yan uwansu musulmi aka harbo kibiya ta kashe su su ma suka shahada to sai na karshe shine Sa'ad ibn Abi ibn Abi Waqqas shi wannan ba an kashe shi bane a wajen yaƙi ko kuma irin kisan da aka ɗaya daga cikinsu sai dai suka ce an ambace shi shahidi ne saboda li'annahu saboda yushhadu lahu bil janna ba yana cikin wanda aka ce shi ma dan aljanna bane to wannan shine abin da ake ake nufi da shahada saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a nan wajen ya tabbatar sayyidina ali dan abi talib da waɗannan sahabbai da suke tattare da shi dukkanin su menene su shahidai ne wannan falala ce ba kaɗan ba don falalar shahidantaka in ka ɗauke falalar annabta da falalar siddiƙantaka to sai shahidantaka ba haka ba ne daga nan kuma sai salihantaka wasu salihina wa minha daga cikin falalar sayyidina ali da yake tare da ita da sauran sabai gaba ɗaya an sa'id bin zaidin qala an karɓo daga sa'idu ɗan zaidu allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله تسيرا da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace asharatun fil janna wane mutum annabi yace asharatun fil janna mutum goma duk suna cikin aljanna eh abubakar fil janna wa umar fil janna wa aliyun fil janna wa uthmanu fil janna wa talhatu fil janna wa zubair fil janna wa abu ubaidata fil janna wa abdurrahman fil janna bin auf fil janna wa sa'adun fil janna wa sahibukum fil jannati annabi ya ce mutum goma duk suna cikin aljanna kuma wallahi sai sun shiga la mahalata in ka gaba su shiga ba to ba ta shi kiyama ba amma wallahi sai sun shiga eh ala ragami an fi haqidin ala ragami an fi haqidin ko da me hikidi da gil baya so wallahi sai sun shiga annabi ya ce sayyidina abubakar yana aljanna sayyidina umar dan aljanna ne sayyidina usman yana aljanna sayyidina aliyu yana aljanna sayyidina talha yana aljanna sayyidina zubair yana aljanna sayyidina abu ubaida amir ibn al-jarrah shi rahman dan auf yana aljanna sayyidina sa'ad bin abi waqqas yana aljanna sai ce wa sahibukum shikenan mai bada labarin ba shine sayyidu dan zaidu ba ai shi ma yana cikin su ko shine sirkin nam sa'id bin zaid ba shine sirkin sayyidina umar yana auren kanwa sayyidina Umar Fatima bintul Khattab Allah ya kara musu yarda gaba daya annabi ya tattara sai ce duk suna aljanna to in kuwa wannan yana daya daga cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi busharar aljanna ga wasu sahabbai abu na farko da nake so in uwa su fahimta karkashin wannan hadisi shine annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi a karan kansa baya bada aljanna an gane yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ya bushi iska ya tura wani aljanna annabi baya yi inna ma annabi yana bada aljanna ne da umarnin wa Allah subhanahu wataala idan Allah ya masa wahayi ya ce wani da wani san aljanna sai annabi ya gaya maka dan bushara amma shi annabi a karan kansa a ɗaya mu ruwa ka zama ɗan aljanna annabi baya yi ina fata an fahimta ya ce kai ko suwa na fa kai suwa ne an mana abin arziki ka je ka shiga aljanna ina fata an gane idan akwai wanda ya isa ya raba aljanna a duniya waye shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan akwai wanda ya isa ya kyautar aljanna ya bada makullin aljanna ba Muhammadur Rasulullahi bane sallallahu alaihi wasallam akwai sama da shi to tunda kaga baya ganganci na irin wannan raba aljannan to babu wanda ya yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bada aljanna ne idan Allah ya masa wahayin wani da wani yan aljanna ne shi sa waɗannan waɗanda aka ce aljanna ne su su goma ‘yan uwa ba su kaɗai ne aka ba aljanna ba da aka ce asharatun fil janna wannan mafhumul adad ne mafhumul adad a wajen malamin usul fiqi la yu'tabar bihi ba a ɗaukar izina a ce iya su kaɗai ne a'a inna ma kawai kamar ka ce a cikin a cikin masallacin da muke karatu dubu dubu misali in na ba mutum goma yana nuna cewa akwai wasu da ba zan ba su ba kenan a goma da na ambata su ne na farko mai wa na ba mutum goma kuma sai an ga akwai wasu da suka dace in ba su to kamar haka ne akwai sahabbai da yawa da dukkanin su an musu albashir da me da aljanna kamar na na khadija Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ai ita ma mata albashir da aljanna ko yawwa ina ji mun karanta hadisin kamar wancan lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mata cewa ga jibril nan ya zo kuma ya ce a gaishe ki kuma allah yana gaishe ki sannan kuma an muke albushi da wani gida a cikin aljanna gidan da babu hayaniya a cikinsa babu gajiya kuma a cikinsa na fata an gani na na fatima da ayyanta hassan da usaini sun ma an ba su aljanna ita na na fatima annabi tsira da amince tsara tabbata a gaishe ce ita ce shugaban matan aljanna sayyidatu nisa'i ahli janna su kuma alhassan da usain annabi ce sayyida shababi ahlil janna su gaban madina jagororin mu kenan suna gaban muna bin su a baya insha Allah ta'ala eh Allah ya samu a ciki a to kai baka so ka ganka a karkashin jikokin manzon Allah sun wuce kana bin su baka so to shine ai muna bayan su insha Allah ta'ala kamar irin su ukasha bin muhsan bin muhsan ukasha shi ma an masa albishir da aljanna ko lokacin da annabi ya bada labari cewa akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba ukasha ya farta ce ya rasulullah ud'ullah ay yaj'alani minhum roƙaban Allah ya sa ni daga cikin su sai annabi ya ce anta minhum yanzu dan ina ne ukasha kenan dan aljanna shi aljanna ta sama shigar ta wata irin shiga ce ina gaya muku special eh ai special din ma ta ƙarshe ba fa hisabi ba duk abin da a duniya ba za a tambaye shi ba kuma ko azaba ɗaya ba za a yi masa ba shi irin su ukasha da ya zo kawai cewa za a yi wuce amma kai wani wani sai a shekara arba'in ana mai hisabi da gaske wallahi annabi ya ce tsakanin masu kuɗi sai tara kai shiga aljanna da shekara arba'in mai kuɗi bai shiga ba ba wai don ba zai shiga ba a'a yana ta ɗanɗanar hisabi ana cewa na ka samu wancan gidan wancan floating wannan naira goma da ka kashe naira kaza wallahi haka za a yi wa mutum ana ce masa hisabi shi tallaka ba shi da ko sisi ya je da 'yan dubu goma sha biyar ɗinsa ya je da ya je kawai an bincika an gani shi kenan kawai za ce tafi saboda haka shi ya je ya shiga aljanna har ya fara hutawa ya miƙe ƙafa shi kuma wancan yana can yana ta gumi ya tara kuɗi a duniya ana ta masa hisabi wallahi yan uwa abin da zai faru kenan abin da zai faru kenan Allah ya mana mai sauki Allahumma hasibna hisaban yasira Allah ka mana hisabi mai sauki to abin da zai faru kenan irin su irin su ukasha su da sun zo kawai cewa za a yi su shige bai ba wanda zai tume su kawai su tafi Allah ya sa mu daga ciki ya wannan mutum dubu saba'in ɗin kai ma kai addu'a Allah ya saka daga ciki ai ba a tantance suwaye da suwaye ba ko shi dai an ce yana cikin su to ka sani ko a cikin dubu saba'in ɗin kai ma kana ciki eh Allah ya sa mu daga ciki akwai irin su Abdullahi dan mahaifin Jabir Abdullahi mahaifin Jabir shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ba labarin sai ce ba wani mutum da Allah madaukakin sarki ya magana da shi gaba da gaba bayan mutuwarsa sai shi Abdullahi kenan aka ce me kake so a yi maka ya ce ya ubangiji ni abinda nake so a dawo da ni duniya na je na ƙara yin jihadi a ƙara kashe ni a ƙara dawo da ni duniya a ƙara kashe ni lima ya ramin karama saboda abin da ya gani saboda falala da girma na wanda aka shi a wajen yaƙi sai Allah maɗaukai sarki ce ai na riga na ƙaddara duk wanda ya mutu ai baya dawo su shi ne Allah maɗaukai sarki saukar da ayar wala تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم da sauran sabai da dama suna nan da yawa suna nan da yawa an musu albashir da me da aljanna haka nan akwai kuma albashir na gamamman albashir da annabi yayi su ma yan aljanna ne yanzu misali duk wanda ya je yakin badar mutum 113 ko 115 ɗin nan duka Allah maɗaukakin sarki kalle sai ce duk ya yafe musu duk abin da za su ƙara yi daga lokacin da suka yi yakin zuwa mutuwarsu Allah maɗaukakin sarki ba zai kama su da shi ba la'alla Allah tala ala ahli badrin fa qala a'malu ma shi'tum inni qad ghafartu lakum Allah ya tsinkayi ya kalli waɗanda duk suka ji yakin badar dukkaninsu yace ku je ku yi duk abin da ku ga dama na gafarta muku so da ka duk wanda ya ji yaƙi madar ɗan ina ne ɗan aljanna haka nan waɗanda suka yi mubaya'a a lokacin da aka yi a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya ai kun san shi ma an yi mubaya'a lokacin da aka ce an kashe sayyidina usman ko to shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yadkhulu an-nara ahdun baya'a tahta ash-shajara ba zai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya karkashin wannan bishiyar magariya shine laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka waɗannan sabon duk Allah ya gafarta musu to idan Allah ya ce idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ba ka shiga wuta ba ina ka shiga kenan aljanna ka shiga to yan uwa irin wannan busharat da sura nan da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi su to amma dai tun daga kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai bushara ta yanki ka ji mabancin ka da sahabbai ko shi sahabi yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ba shi girman da za a iya ce mai ɗan aljanna ne amma ko lokacin sai na abubakar siddiq bayan mutuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka ji an ƙara cewa wani ɗan aljanna ne babu sai da kyakkyawan zato kawai ko anan za a gane akwai bambancin ka tsakaninka da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkacin su malai cewa minha daga cikin falalar da sayyidina Ali dan Abi Talib ya tarayya da sauran sahabbai an abdullahi bin mas'udin an karɓo da ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce khairun nasi ƙarni sun mallazi na yalunahum thumma alladhina yalunahum khairun nasi mafiya alkhairun mutane wanda suka fi kowanne irin mutane alkhairi a duniya gaba daya sai annabi ce karni su ne waɗanda suka yi zamani da ni sabansa kenan nan ba ana nufin karni na shekara ɗari ba fa in shekara ɗari ne a mutane da yawa sun shiga ciki wanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum sai waɗanda suke biye da su kun ga tabi'ai kenan ko thumma alladhina yalunahum sai wanda suke biye da su sune atba'ut tabi'ina haka ne ko to shikenan sai annabi ya shiru daga nan waɗanda sune suka fi kowa alkhairi shi yasa kasancewa kamani ɗaya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aishe ka falala duk ibadan mutum duk sallarsa duk komai nasa sahabin da ake gani na ƙasa ya fi shi falala inda shi ba sahabi bane ina fata an fahimta sahabin da yake na ƙasa ya fi shi sa ake tambayar ɗaya daga cikin malamai cewa wai da Umar ibn al-Abdul Aziz da muawiya ibn abi safiyan wawaye waye fa wani falala malamin da ake tambaya ke cewa ƙurar takalmin muawiya ta fi umar bin abdulaziz falala ana ba ta fahimta me yasa saboda shi ya ga manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya zauna da manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa zai shine fa annabi zai ce Allahu akbar a bayan annabi shi ma shi ma yace Allahu akbar annabi yace sami Allahu liman hamidu yace rabbana walakal hamd a bayan annabi ya bada hannu annabi wannan kadai bai sheka falala ba ya ishe ka falala saboda ka saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan kadai ya ishe su ko wannan hadisi kadai suke da shi khairun nasi qarni dinnan ya ishe su khairul quruni wannan lafazin bai inganta ba hadisin da ya zo da khairul quruni qarni wannan bai inganta ba amma khairun nasi wannan ko ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne da imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu fada'il sahaba babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi mai lamba ta 3651 imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu fada'il sahaba shi ma babu fadli sahabati hadisi mai lamba ta 2533 malace wa mimma tamayyaza bihi wa mimma tamayyaza bihi ali wa bazza bihi aqranahu daga cikin abin da sayyidina ali yayi fice da shi shine tamayyaza ya samu falala akan sauran sahabbai wa bazza bihi aqazza bihi aqranahu sauran tsare kunsa aqran jam'i ne na qarin shin sune tsare ku daga cikin abin da sayyidina ali ya samu falala akan sa ya wuce tsare kunsa da shi shi ne wannan abin da za mu ambata sai ma ce yawmul khandaq ga wani abu da ya faru wata sura daga cikin sura ta jarumta da ta faru lokacin da aka yakin khandaq yakin gwalalo kenan bar ku ji abin da ya faru kun san yakin gwalalo a wani wani bangare an kwafsa wani bangare kuma ba a kwafsa ba abin nufi ai duk yadda labarin yakin yake zo muku galibi kun fi sanin rami da aka tona ko aka kewaye garin madina amma akwai wani bangare da an kwamsa yakin kuma ya akwai wani bangare da aka sa sahabbai wanda mushrikai sun je wajen kuma yakin ya faru a lokacin to daga ciki akwai wannan sura da ta faru da wannan mushriki za ku je yadda abin yake kharaja yawmal khandaqi limulaqati umar bin amr bin bin abd wudd sayyidina ali haɗu da wani kafiri mushirki da ake ce masa amuru ibn abduwud shi sunansa kenan kusan wud ɗin aigunki ne ko to shi ɗan abduwud ne faƙala ya amuru sai sai na ale ce masa ya kai amuru kun ta'ahatta Allah Allah ya da'u ka rajulun min quraish kai da kanka kai wa Allah maɗaukakin sarki alƙawari cewa ba wani daga cikin ƙuraishawa ‘yan uwanka tun da shi ma ba ƙuraishe ne shi wani amur ɗin ba wani ba ƙuraishe ɗan uwanka da zai kiraye ka ila ahadi khallatai ne izuwa ga ɗaya daga cikin abubuwa ko wasu al'amura guda biyu illa akhadhata minhu face sai ka ɗauki ɗaya daga ciki kai kai alƙawari cewa in dai ba ƙuraishe ne ya roƙe ka ko ya neme ka da abubuwa guda biyu to za ka ɗauki ɗaya daga ciki faƙala lahu sai shi wannan abu ya ce masa ajal tabbas wannan alƙawari na ne kuma na faɗe shi ƙala aliyun sai sayyidina allan abi talib ya ce masa fa inni ad'uka ila allahi wa rasulihi ila islam kanka da shi shine ina kiranka zuwa ga Allah da manzansa ka karba addinin musulunci a matsayinka na wanda kake bakure shi qala amru sai shi wannan bakure shi amru yace la hajata li bidhalika ba ni da bukata zuwa ga haka ma'ana ba shi da bukata mai kenan musulunci ba ni da bukata akai kasuwa qala aliyun sai sayyidina dan abi talib Allah kara masa yarda yace fa inni ad'uka ila nizal to tunda ka ki karbar addinin musulunci ina kiran ka zuwa ga kwafsawa shine an-nizal al-qital kenan wal mubaraza fito mu kwafsa taho mu hadu mu gwada kwanji a gawaye namiji ni da kai qala lahu sai shi wannan amru yace da sayyidina ali lima yabna akhi ya kai dan dan uwana saboda me fa wallahi ma uhibbu an aqtulaka ya ce da sayyidina ali wallahi ba na so in kashe ka shi abin da yake gani ya bi karfin sayyidina ali ya ce wallahi kai dan dan uwana ne kai mutumina ne ba na son kashe ka kai wallahi uhibbu an aqtulaka ni kuma wallahi so nake in kashe ka ba dai ka ba dai ka yi karba addinin musulunci ba me amfanin ka to wallahi so nake in kashe ka fa hama amru inda zalika sai shi wannan amru yana jin wannan magana daga bakin sayyidina ali fa hama sai ya fushi sai zuciya zuciya ta ɗauke shi fakta hama an farsihi kawai sai ya duro ya sakko daga kan dokinsa fa'aƙarahu don ma nuna jarumta da shi nuna wani ne kawai sai ya sa mashi sai ya soke dokin nasa ba gudu kenan an balarabe ya maka haka ba gudu kenan ya ko yaƙi ko mutuwa kawai sai ya soke dokin nasa wadda raba wajahu ya daki fuskarsa sun ma aqbala ala aliyu sannan kawai sai kan sayyidina alkai tsaye fatanazala wa tajawala suka kai suka komo eh suka yi dauki ba dadi tsakaninsu suka yi dokekeniya suka yi sarereniya a tsakaninsu faqatalahu aliyun sayyidina dan abi talib da karfin Allah sannan sa kawai ya gama da wannan arni tare da cewa aka ce amru ibnu abdud na ɗaya daga cikin wanda quraishawa suke ji da shi wajen jarumta amma kun san sayyidina ali shi ba jarumta kadai yake ji ita akwai karfin Allah haka ne ko saboda kanan da nan sai ya gama da shi wa kana amru qad qala shi amru dan abdud ya kasance yana fada lokacin da ake tsaye yana wasa kansa sai yake fadar wannan baitoci sai yace wa laqad bahahtu minan nida ili jam'ihim halmin mubariz wa waqaftu iz jabuna al-mushajja'u mawqif al-qirn al-munajiz ولذلك إني لم أزل متسرعا قبل الحزاحز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغزائر سيفا أن بيتوتي يتي ولقد بح بححت من النداء معنى مريا تاتارشي شيني بححت كي تمغانا كان إيو har ya kasance murya ka bata fita sosai yace dashe saboda kira me yake kira akai li jam'ihim ga taron musulmi ga taron kungiya ko rundunar musulmi halmin mubarizin yana ce musu shin akwai wanda zai fito mu kwafsa sai na yi ta kira ana cewa waye a cikin ku ya isa fito mu kwafsa sai da wani ya tata da shi wa waqaftu id jabuna al mushajja'u yace na tsaya a lokacin da rago yayi ragonta ya koma baya duk da ana karfafarsa shine abin nan jabuna ya yi ragonta kenan almushajja'u kuma shine wanda ake karfafa shi yace to ya tsaya lokacin da rago yayi ragonta yayin da ake cewa je ka ake karfafa shi amma shi ya tsaya yana jiran sa yace mawqifal qirnil manazir manajis yace ya tsaya a matsaya irin ta tsara sa'a almunajiz wanda yake zartar da abin da ya faɗa idan ya faɗa walidhalika inni lam azalace shi sa ban gushe ba mutasarri'an ina gaggawa ina tinkara inda bala'i da musifa take shine alhazahis inda wata musiba take inda ake kwabsa ake zubar da maza yace shi can yake ƙara tinkara yace inna shaja'ata fil fata lallai fa jarumta a cikin wanda yake matashi maji ƙarfi wal juda da kuma kyauta min khairil ghaza'il suna ɗaya daga cikin mafiya alkhairin ɗabi'a da ya kamata a ce kowanne matashi ya siffanta da su a ce ga jarumta ga kyauta a to kenan ƙarshe kenan su a wajen su faradda aliyun qa'ilin sai sayyidina ali ya mai masa da martani bai mai shiru ba shi ma sai ya ce da shi la ta'jalanna faqad ata ka mujibu sautika ghayra ajiz fi niyatin wa basiratin wasidqu man ja kulli fa'iz inni la arju an uqima alayka na'ihatal janaiz min darbatin najala a yaba ƙafikraha inda alhaza mai masa da zafafan martani cikin baitoci sai ya ce da shi la ta'ajalan na kada kai gaggawa ya kai amru faɗaɗa a taka mujibu sautika mai amsa wannan sautin naka da kuri da cika baki da cewa a zo gashi na ya amsa maka ni kenan ya ce gaira ajiz kuma ba mai gajiyawa ba ne ba wanda za ka samu gajiyayye ba ne da kun fara ya gudu ko kuma cika baki yake a ce da gaske yake filiyatin ya ce ya faɗa haka ne a cikin niyya da gaske wa basiratin kuma ya san abin da yake yi wasidiku ya ce kaga gaskiya manja kulli fa'is ita ce take tsayarta da dukkanin wani mai cin nasara cikin rayuwarsa mu kuma muke kan gaskiya ya ce inni la'arzu an uqima ina fata an ji sayyidina ali na tsayar maka alaika na'ihatul janaiz wacce za ta akan ka tana maka kukan mutuwa ya kaga shi ya ma gama da shi ke ya ce ina fata da man haɗu in tsayar maka da wacce za ta tsaya a ita ce na'iha ya ce min darbatin na jala saboda wata tsara da zan maka wacce za ta yaye dukkanin wani abu da kake na cika baki da kuri ya baƙa fikirha irin sarar da ambatanta zai wanzu inda alhazahizi duk lokacin da wata musiba ta motsa to sai an tano irin saran da ne maka sai tarihi ya tuna baya ga irin kisan da ne maka an ji sayar na ali ɗan abi talib allah ƙara masa yarda malai ce yau ma khaibar sai kuma ranar da aka yakin khaibar kharaja marhabul yahudi faƙala akwai wani bai yahudi jarumi da ake ce masa marhabul to shine ya fito filin daga shi ma sai yake cika baki ke cewa qad alimat khaibaru anni marhabul شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب يتي قد علمت خيبر أي دكن خيبر ويبا ما متن خيبر ما دك إتكنت سوى أني مرحب ويشيشيني مرحب شاك السلاح mai cikakken makami ai tamul isti'dadi wanda yake da cikakken shiri da kimsi na makami batalun gwarzo aka ce batal shine hero gwarzo kenan yace batalun wani gwarzo ne ni mujarrabun da ba cika baki nake ba an jarraba ni a baya an gani shine mujarrab yace idhil hurubu aqbalat talahabu duk lokacin da yaƙi ta fuskanto tana ci da wuta ganga ganga talahabu tana ci da wuta to ni ake turawa in ji an kai dauke wajen to sai ya faɗi maganar a daidai lokacin da sayyidina ali yake jinsa sai ya bashi amsa فأجابه علي سي علي بن أبي طالب باش أمسا يتي أنا الذي سمتني أمي حيضرة كليف غابات كريه المنظرة أوفيهم, أوفيهم بالساع كيل السندرة يتي أنا الذي سمتني أمي حيضرة هذا كنت تكراني زاكي تند تايفي أنت سنتايف زارمي تسامن زاكي حيضر زاكي كينا ya ce kalaifi gabatin in ka ganni kai ka ce zaki ne da ke cikin daji na can cikin daji wanda bai saba fitowa ma ƙasa ƙasan daji ba can cikin daji ya ce karihil manzara wanda ganinsa kaɗai isa ya tsoratar da kai wanda ba shi da kyan gani irin zaki nan da ka gan shi ma sai ka suma saboda tsoro ya ce to haka nake ya ce ofihun bisa'i zan cika musu wannan yaƙi da awo zan cika musu awonsu yana nufin zai karkashe su kisa na wulaƙanci kailas sandara kisan da yake babban kisa kisan da yake cikakken kisa shine kailas sandara sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda ya mayan masa da martani saboda haka sayyidina ali bayan sallah da ibada kuma jarimi ne jarimi na bugawa a takarda jarimi ne na abada labari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda insha Allah ta'ala zamu dakata anan sati mai zo zamu tashi ya aka wa sayyidina ali mubaya'a ta yaya ya zama khalifa insha Allah ta'ala nan zamu take samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah